الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta litinin tara ga watan bakwai watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara 1447 a ci gaba da karatunmu na littafin al'aqidatul wasitiyya wallafa ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani rahimahullah in ba manta ba mun shiga bayanin da malam yake akan kaddara mun ji cewa imani da kaddara malam yace ala darajatain kullu darajatin tatadammanu shay'ain ومن جاء الدرجة الأولى وهي الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه مليك القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا من يبيان كان لفظ سنة القديم أجنجنا مع الله سبحانه وتعالى سوى أبن ديفي أنبتيش دسونا دي أنبتكنش دشي كوصفا ya ambaci kanshi da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata mishi na al-awwal alladhi laysa qablahu shay zamu tashi wa amma ad-darajatu ath-thaniya wannan shine karatu na 17 wa amma ad-darajatu ath-thaniyatu fa hiya mashi'atu Allahi an-nafidha wa qudratuhu ash-shamila daraja ta biyu shine yin imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da mashi'a ganin dama annafida wadda ita take zartarwa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi ya rubuta shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi yake zartar da shi shi ne suke cewa alqada'u wal qadaru alqadaru abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara azlan azalan tuntuni kabla an yakhliqa al-makhluqat bi 50 alf sana kafin a halicci sama da ƙasa da sauran halittu da shekara 50 Allah ya san abin duk da zai faru a wannan duniya ila qiyamis sa'a ya san abin da zai faru ba'da qiyamis sa'a ya halicci wannan shi ya halicci wannan abin ya kaddara shi to huwa alladhi yaqdi yaqdi shi yake hukunta abin kuma ya kasance qadahu wa qaddara shi ya tsara kuma mashi'a shike zartarwa wa mashi'atuhu tunfidu shi yasa nan yace wa tahiyal mashi'atu Allah fa hiya mashi'atu Allah an-nafida wa qudratuhu ash-shamila da qudrar shi ga mamiya ga mamiya akan kowa kuma akan komi ba wani abu da ya gagare shi ba wani abu da yake ba shi wahala ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب باب وتججية وغزاوة وساريوة وقوساوة وغاغرة وكاساوة لكي شافر أبنجي سبحانه وتعالى wannan duka sifa ce ta makhlukat da ka kudurar shi shamila ce wa huwa al-imanu bi anna ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun shine yin imani da cewa duk abinda Allah ta'ala ya ga dama abin nan yana kasancewa abinda ko ubangiji subhanahu wa ta'ala bai ga dama ba to baya kasancewa wa ma lam yasha lam yakun وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه إلا ما يريد سليمان مرسل kuma lalle Allah subhanahu wa ta'ala yin imani da cewa ba wani abu da ke cikin sammai na dukkanin wasu halittu ko ayyuka da halittun ke yi da duk abin da ke cikin ƙasa na halittu da duk wani abin da ya shafi halittun ya ce duk wani motsi nasu da duk wani sukuni da abin da zai motsa ko abin da zai tsaya a yanda yake da abin da zai raurawa ya girgiza da abin da zai samu sukuni da istikana baya yiwuwa illa bi mashi'atin Allah subhanahu sai da ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala dakan akai guguwa duk wani ganye da ya faɗi ko wani ice da ya karye ko wani abu da iska ta kwasa na leda ko karmami ko shara duk wani abu da iskar za ta kai gare shi ko ya kai gare ta Allah yana sana da shi idan ka ji gari ya yi ɗin babu guguwa babu iska babu ƙura babu komi da ganin daman Allah ne in ta kaɗa ikon Allah ne in ka ga an yi kwana an yi bacci an yi tsit farka karfe biyun dare ka ji shuru duk da ganin damun Allah in ka gari ya waye an farka an tashi mutane sun kama hanya zuwa ga harkokinsu da sana'o'insu wasu na saman abin hawansu wasu na tafiya a ƙafafuwansu wasu sun hau abin hawa na haya wasu nasu wasu sun tafi nesa wasu suna kusa da wanda suka fita aikin kirki da wanda suka fita akasin haka da wanda zai yi nasara a fitar shi da wanda zai faɗi da wanda zai ci riba da wanda zai yi asara duka ganin damun Allah da bai ga dama ba babu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da zai auku da ka sai ya ga dama sai ya yi nufi sannan abu yake kasancewa la ya kunu fi mulkihi illa ma ba abin da ke kasancewa cikin mulkin Allah sai abin da ya ga dama daga karkai karka sake kai fada da abin da ya shafi kaddara ta ubangiji karka damu ko ka ji haushi da ɗaukakar wani ko arzikin wani ko darajar wani ko lafiyar wani ko samun wani domin in ka nuna damuwa da hassada kamar kana nuna damuwarka da cin gyaranka ga wanda ya kaddara wannan da ya sai gida ko ya sai mota da wanda ya samu ƙarin matsayi a gurin aiki da wannan da ya ci jarabawa da wannan da ya samu riba a kasuwanci duka ba dubararsu ba ce ba iyawarsu ba ce ganin daman allah ne da ka karka sake ka ja da ikon Allah subhanahu wata'ala duk abin da kaga ya faru cikin mulkin Allah illa ma yurid wa annahu subhanahu ala kulli shay'in qadir min al-mawjudat wal ma'lumat fama min makhluqin fil ardi wala fis sama'i illa Allah khaliquhu subhanahu la khaliqa ghayrahu la khaliqa ghayruhu wala rabb siwahu kaga daga cikin abin da wannan darajar ta kumsa al'imanu bi anna Allah ta'ala huwa alladhi yakhluqu al-makhluqat kaga a can ya ambaci al-ilmu tare da al-kitaba al-ilmu na tafiya tare da al-kitaba shi kuma al-mashi'a tana tare da al-khalq wanda Allah ya ga dama yake halitta yasa wani sai ga an yi arme shekara da shekaru ba a samu karuwa ba domin wa ya ja'alu man yasha wa aqima wani Allah ya zuba mai diya mata domin ya hagu liman yasha wa inatha wani ya albarkace shi ko ya zubo mishi diya maza ya ja'alhum wato wa ya habu liman ya sha'u dhukur wani babu wani ya hada mushi aw yuzawwijuhum quranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima wani ya samu wani ya rasa wani yayi farin ciki wani yayi bakin ciki wani yayi to abinda kaga ya faru Allah ne ya kaddara shi to shi ke halittar wa'annan abubuwan da suka shafi aikin bayi da su bayin da aikin su ba wallahu khalaqakum wama ta'malun yasa al-allamatu al-imam al-bukhari hafiz rahmatullahi ta'ala alayhi rubuta khalqu af'al al-ibad لأن العبادة وما يصدر منهم كلها مخلوقات الله سبحانه لأن الصفات تجمع الذوات فكما أن المخلوقات خلق فكذلك أفعالهم وصفاتهم خلق خلقها الله وقدرها الله ونفذها بمشيئته كما أراد ولا يكون إلا ما يريد وما يشاءون إلا أن يشاء ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سيكي تيوا باب ونمي هلتا واندبا الله باب ونمي كلاد هلتا ولا رب والرب هنا الخالق الرازق المدبر المتصرف في الخلق مي هلتا مي أزرتا ومي كلا ومي جويا الأمر باي to kamar yadda babu mai halitta to ba mai kula da halittar sai Allah yanzu akwai shi dan adam yana iya creating wani abu da kirkiru wani abu duk da shi ba halitta yayi daga babu ba ko da kirkiru wata fasaha ko wata na'ura ko shi kenan ya rabu da ku da ita kaga bature yayi abu mun kawo shi nan mun canza mai fasali saboda bai isa bai kula da abin daga can inda yake kawai ya yi to shi ko Allah ta'ala yanda ya halicci sammai ba wanda ya sai ma sama izini ta ruwa sai Allah yanda ya halicci kasai ba wanda ya isa ya mawa kasa izini ta tsirar da tsoro sai Allah ya halicci teku ya halicci korama halicci rafi ba wanda ya sai ya umarci wannan rafin da ya fito da ma'adanai daga cikinsa sai Allah subhanahu wa ta'ala haka ya halicci ɗan adam ba wanda ya isa ya ɗauran wannan ɗan adam sai Allah subhanahu wa ta'ala sai da izininsa ba wanda ya isa ya talauta wanda Allah ya azurta ko ya azurta wanda Allah ya talauta ko ya ba da lafiya ga wanda Allah ya ƙaddara ciwo gare shi ko ya sababta ciwo ga wanda Allah ya ƙaddara lafiya da aminci gare shi so da shi ne rabbu a cikin halittansa kama annahu huwal khaliq fa huwal mudabbir فهو الحفيد وهو الوكيل لأمر عباده وخلقه لا أحد له طاقة ولا استطاعة على ذلك أم فهمته ومع ذلك أما فتارد هكا فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله حقيقة ألا يا أمر تبايد سمي بيئيا كما سيو منزننس بيئيا duk da cewa biyayyan masu ya ga dama za ka yi amma kuma ya ce ka yi cikin ikonsa wani hawa ma'an ma'asu ya kuma ya hana su saba mushi duk da baka isa kai saban ba sai da ganin daman shi walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun amma tare da haka ya hana ka saban Allah ya hana ka shan giya ya hana ka shirka ya hana ka zina ya hana ka sata ya hana ka ƙarya ya hana ka cin amana ya hana ka saba alkawari kuma duk ba za ka iya irtikabin waɗannan ma'asi ɗin ba sai da ganin daman shi wa ma ta sha'una ma hadhihi eh mustaghriqa eh mustaghriqa istighraqiyya lil jinsi jinsu mashi'atul ibad ba abinda bawa zai yi illa in yasha Allah rabbul alamin sai Allah ya ga damar abin ya kasance da haka komi na hannun shi shi ya kaddara komi ba abin da ke kasantuwa sai da ganin daman shi amma fa tare da haka ya baka zaɓi ai bai zalunce ka ba faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur i'malu ma shi'tum inni bima ta'maluna basir abinda kuma ka zaɓa sai ya taimake ka akan shi bunda ka zaɓa in ka zaɓi aikin alkhairi wallazi na jahadu fina lanahdiyannahum subulana subulana wangiji ta'ala in ka dage to zai shiryatar da kai in ka nemi shirya zai datar da kai ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum in ka nemi shirya gurin Allah ta'ala sai ya shiryatar da kai kamar yadda ba yiwuwa ka yi sabo sai da ganin damar shi amma fa ya hana ka amma in ka ce bari kawai kai abin da ka ga dama to sai Allah ya baka dama sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin da haka ganin daman Allah ne subhanahu wata'ala wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما الله سبحانه وتعالى yana son masu takawa in kai takawa zai soka duk da cewa shi ya taimake ka kai ta kaga falala rahma shi falala shi ce daga ba mai shiga aljanna sai da falalar Allah ba wani sakayya ne na dole ba da kai da aikin naka da aljanna duka ta Allah ce ya ɗau abin da ya ga dama daga cikin mulkin shi ya sa shi inda ya ga dama a cikin mulkinsa ba wanda ya sai ce mai don mai don kowa ta ta sai tsaratihi wa ƙahari da ka sai dai rabbi sallim sallim bisa ranar alkiyama hatta wa da'awatul rusul ji manzan Allah su hadisin abu sa'id wa da'awatul rusul yau ma'idin rabbi sallim rabbi sallim hadisin hudaifa har mala'iku haka suke cewa ka yi fa manzannin maganan mata rabbi sallim din sai Allah ya gada masu yi ta domin mala'iku Allah ya ce ga sanar riran yau mai ya komin ruhi wal mala'ikatu saffa amma ne la ya takallamu na illa man adina lagun rahman wa kana sawaba to rabbi sallim din sauran yakuba yi ma ba za su iya faɗa ba fala tasma'u illa hamsa wa khashi'at al-aswatu lirrahman wala tasma'u illa hamsa to cikar iko a zuciya ba za ka iya faɗa ba sai ya ga damu yanzu kaga wani a duniya yanda yake ganin ya tar ya danne ka ko ya tirsa saka bai isa ya ci galaba kan zuciyarka ba bai isa ya sa ka so abin da kake ki ko kake abin da kake so wai da karfin shi ba sai dai a zahiri kawai inda ko hana ka ɗaukan mataki ba za a hana ka Allah isa ba ko a ɓoye kayi ta kayi ko a zuci in ya fi ƙarfinka kana ganin in ka furta za a samu akasi ko a zuci sai kai Allah ko a asirce kaga ce alƙali ya ce mai sarkin fawa an yanke mai hukunci za a tura shi gidan yari sai ya ga bakin sarkin fawa na motsi ka ce ba dai tsine mu albarka kake ba ya ce kai da ɗin ba tsine mu albarka ba dai ka zan ba na samu albarka ba ya tsine ɗin ko ba hujjar da za a kama shi so da shi dan adam bai san abin da ka suturce ka alkinta shi shi ko Allah ya alamu sirra wa akhfa wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur to saboda haka Allah ta'ala yana son masu takawa wanda ya faɗa cikin suratul tauba ko فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ينا سمى إحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين تكن بقرة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ينا سمى المقسطين تكن حجرات إن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله ينا يرضى da wanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarika kamar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ليش zalika liman khashiya rabba wannan sakamako yana ga wanda ya ji tsoron ubangijinsa bil imani wa amali as-salihat so da baya ya ce allazina amanu wa amilus salihati أولئك هم خير البرية يزيد جزاؤهم عند ربهم فإنه يرضى عن الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد وبنجي تعالى بايا سن كافرين baya son kafirai yanzu tsabagen lalaci irin na ikhwan ko sufaye akwai da za ga ji daga cikinsu yana cewa wai akrahul kufra wala akrahul kafiri wai yana ya kyamaci kafirci ne ba kafirai ba ba ruwan shi da shakhsiyar kafiri kawai kafircin ya tsana idan duk abin da ka sake ka ji haushin fir'auna sai dai aikin shi kakka sake ka ji haushin abu jahal sai dai aike shi wal iyadu bi ainal wala wal bara laqad kana laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma eh wa mimma ta'buduna min duka biyan da aikin da mai aikin wanda yake sabo da shi da aikin nashi zaka kyamata da shi da aikin nashi zaka yi hannun riga da shi da shi da bid'ar tashi zaka kyamata da shi da bid'ar tashi zaka yi baran-baran da su inni bara'un min al-ahwa wa ma waladat wa walidayha al-haya sa'a ma walad da bid'a da burbushinta da kuma wanda suka kirkiro ta yace ba ruwana da su yanzu hafi hakan kuma wannan shine aqida ta salaf to Allah da kanshi yace baya son kafirai shi fa ya halice su haka kawai kai saboda shi shi kai kace kana son kafiri haka ta yashi murnar christmas ko nuya kana ta yashi murnar ranar da aka haifi allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ranar da allah ya haihu ko ranar da allah ya samu abokin tarayya ba ɗaya kanwa biyu duka kafirci ne mummuna kana ta yashi murna akan christmas so da an ce ba a kyamar kafiri aikin shi ne ake kyamata to me kafiri me aiki in ba dan aikin nashi ba shi ɗan wani ne da wani ne Allah da kanshi ya ce baya son kafirai kashi nan cikin suratu Ali Imran cikin Ali Imran Allah tabaraka wa ta'ala ainihin wato ya ce qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin haka cikin Rum cikin Rum ubangiji ta'ala yace li yajziyal ladina amanu wa amilus salihati min fadlihi innahu la yuhibbul kafirin Allah baya san kafirai to imanin ka ba zai ba zai kafo ba sai ka so abinda Allah ke so sai ka ki abinda Allah ke ki ka kenan yana son mu'minai tunda baya san kafirai ko inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa كأنهم بنيان مرصوص إن الله يحب يحب المقسطين إن الله يحب المحسنين إن الله يحب الذين يقاتل في سبيله صفا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب المتقين دولك صوص وإن كما عند دولك كافرين ومن يأتي وإنه لا يحب الكافرين والله لا يحب الكافرين ونغانيكو ولا يرضى عن القوم الفاسقين الله بايا يردا da wanda suke fasikai ne yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna allaha la yarda an alqawm alfasiqin wa hum almunafiqun lati baya baya yarda da su kai ya zai ka yarda da arni shi bai yarda da kai ba in yatqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ان با مرتدي كزما با ان با كزما علماني كا سكي addinin ka ba bayan da za a yi yahudu ko nasara su soka ya za a kaso su ya za a ka yarda da su Allah bai yarda da su ba domin فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين والف- والفسق هنا يتضمن الكفر من باب الأولوية من باب الأولوية سنيتي ولا يأمر بالفحشاء ألا بايا أمرني دعيكة الفحشاء بيد دعيكة الفحشاء با ورين دي فأتكن أعراف وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ألا بايا أمرني لأيكة الفحشاء إذا يكرهها ولا يرضى عنها لأنه لم يكن آمرا بها ولا يرضى لعباده الكفر ألا بيرجي موا باين سسي كافر تشيبا cikin zuma in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum la taziru waziratun wizra wizra ukhra sannan yace wala yuhibbu al-fasad Allah baya san yin banna a saman kasa da cikin bakara idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al-hartha wan-nasla والله لا يحب الفساد Allah baya son ta'addanci to kaga ana banna a ban ƙasa kana jin daɗi ko da ba kai ke yi ba sun fika da zunubin mubasharantar saban ne amma kun haɗu a cikin wannan zunubin domin wanda bai kyamaci saban Allah ba annabi ya ce laisa wara a zalika min al-imani habbatu khardal nabi da ya bada labarin khawarij sallallahu alaihi wasallam yace man jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahadahu bi lisanihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min dum iman annahyu 'anil munkar maratib man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi فلم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أضعف الإيمان أن تكره المنكر بقلبك إذا لم تستطع إنكاره بيدك ولا بلسانك abinda ba za ka iya hanawa ba da hannu da ƙarfi da ƙwanji sai ka hana da harshen ta gwargwadon yi ba ka da damar magana ma kwata-kwata ko kayi ba za ta kai ba sai ka ƙi abin a zuciyarka ba wani abu mai suna imani ƙasa da ƙi a zuci me aka san ƙi so ko to da ka so saɓon allah kuma mai saɓon ne ana kiɗa a unguwarku ana dj ko asharalle ko irin ƙauye da yaɗin nan ana ta iskanci matasa na ta rashin kunya da fitsara kai dai baka ce a yi ba amma kuma a ranka kana jin wani irin natsuwa a to kai ma cikin yan dijan kake kana cikin kundin masu rawan nan kana cikin kundin masu wannan kiɗan ko da ba da kai aka yi shi ba domin inna mal'amalu bin niyyat son saban Allah da jin daɗi sanda ake yin shi sai ka bambanta tsakanin ka soyi sai ka fasa shi wannan zunubi lada ma za ka samu ko ka so samu Allah ya ka fasa amma ana yi sai ka ji daɗi wannan daban ne ai ana cikin saɓan ne ba wai ba a yi ba ne kwata-kwata an gane ko don a iya haɗa tsakanin hadisan hadisai da suka zo wanda ya yi nufin abu in bai aikata shi ba zai samu ladar in alheri ne kayi niyya yi ɗari bisa ɗari wani abu ya hana ka inna bil madinati la rijalan masiratun masiran wala qata'tum wadiyan illa sharakukum fil ajri habasahum al udhr aw wa fi riwa habasahum al marad kaga sun yi niyyar fita yaki uzuri ya hana su ko rashin lafiya za a ba su lada hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamila falam ya'malha wannan umilat wa in lam yakun huwa al-amil lakinnahu sharaka al-amilina min shirahi sadrihi wa rida qalbihi haka wannan zai samu zunubi tunda ya ce wa laysa wara'a dhalika yani karahiyat al-qalb wa laysa wara'a dhalika min al-iman habatu khardal wa dhakara al-inkara bil qalbi wa ad'afu al-iman ad'afu al-iman ولا أضعف من الأضعاف يكون لأن المصغر لا يصغر قاعدة نحوية لغوية مفهوم؟ so da ka dole ne ka so abin da Allah ta'ala yake so dole ka ki abin da Allah ta'ala yake ki shahid anan da cikin bayanin malam cewa duk abin da ka gani na na bayi ya gudana na wani aiki nasu da ganin daman Allah ne amma shi yake umarni da aikin kirki kuma yake hana aikin sharri da sabon Allah kuma yana ba da sakamako akan aikin kirki yana yin ukuba akan mummunan aiki tare da cewa ba a aikata wannan aikin ba sai da ganin daman shi mawala yana so ya nuna maka asalin kaddarar da kuma tafasir din imani da ita an fahimci wannan ka yi imani da cewa duk abin da kaga an aikata a ban ƙasa ko ya faru a ban ƙasa da ganin daman Allah kuma wannan abin zai iya yiwuwa na kirki zai iya yiwuwa na banza wannan abin zai iya zama alkhairi zai iya zama sharri hatta kafirci duk da Allah baya san shi baya san kafirai hatta saban Allah duk da Allah baya san shi bai yi umarni da shi ba amma baya faruwa sai da ganin daman shi li hikmatin minhu subhanahu wa ta'ala so da wata hikima ta shi da wata hikma tashi subhanahu ibn uthaymin rahmatullahi ta'ala alayh a cikin sharhin wasatiyya ina kyautata zaton a daidai wannan gabar yake bayanin cewa da ake magana kan yin imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri yace in ka sa hankali ka natsu zaka lura hatta dan adam wanda yake ma na kasashe ko gaza wanda yake mai gazawa mai kasawa annaqisu min kulli makan min kulli jiha zaka tar da yana aikata wani abu wanda wannan abun a zahirin aikin sharri ne kun fahimta ku a zahirin wannan aikin sharri ne amma yana so ya cimma wata maslaha ko ya cimma wani alkhairi karkashin wannan aikin ya buga misali kamar ɗanka kasa aiki sai ya ƙi sai ka ba shi kashi ka ɗauki bulala ka zane shi ba san ranka ba ne ka ga wani mana dukan ɗanka ballantana kai amma dan a cimmawa wata manufa ta yaron ya san abin da ya dace da wanda bai dace ba ya zama ɗa ya zama na kirki sai ka ɗau bulala sai ka zane shi ko ya tambayi wani abu sai ka hana shi don ka mai horo ba don ranka na so ba kana jin zafi da raɗaɗin halin da zai shiga na kuka ko damuwa amma duk da haka sai ka danne ka haƙura ɗanka ne bai da lafiya za ka kai shi gurin mai rauni ya karye ko ya goce a ta karkare shi yana ihu wani masu ya yi fitsari a wando kai da kanka za ka rike shi gam sau da abin da kake so a cimmawa na samun lafiyar shi wannan fa kai kenan dan adam wani lahil masalul a'la na gaga ya kaddara an mutu ko ya kaddara an ji ciwo ko ya kaddara an yi gobara ko ya kaddara kaza ba ka san hikimar ubangiji ba shi ne muke cewa shi wannan aikin ita gobarar sharri ce ita mutuwar sharri ce a zahiri kenan ko to amma tana iya juyewa ta zama alkhairi da ka ba yaron can kaya shi misali ka zane shi sai ya gyaru goban ka ce yayi sai yayi cikin ruwan sanyi ai kaga wannan bulalar da kai mashi ta zama alkhairi da aka daure kafar sai ta miƙe lafiya lau yana takawa kaga wannan daurin da wannan matsar da limda da wato ainihin murzar da aka yi makafar ya zamanto alkhairi duk da yaron yana jin raɗaɗi a lokacin da ake yi masa yanzu aka ma rasuwa allah ya tsare ɗanka ko mahaifi ko mahaifiya a lokacin shi ne annabi sallallahu ya ce wa innal qalba la yahzan zaka ji ba daɗi amma in ka baiwa Allah ka maida ma Allah lamarinsa ka rungumi kaddararsa baka faɗi abin da ya fusata shi ba wala naqulu illa ma yurdi rabbana subhanahu wa azza wa jalla to sai Allah ta'ala ce zai mai maka da abin da ya fi alkhairi sanadiyar wannan hakurin da kai Allah ya baka rahma Allah ya gafarta maka kai har shi mamacin ma sai Allah ya yafe mishi na gada wannan ba alkhairi ba kuma ban mutu wannan lama hala sai an mutu kuma ya ce ma za ka mutu ya ce ma zai shi dan zai mutu kuma dama na shi ne halittar shi ce ara maka yayi kamar yadda ummu salama radiyallahu anha ta gaya ma abu talha akan ka ajiye hankali ka sa tunani da ya kamata sai ga duk wata kaddara da duk wata jarabawa da Allah zai maka ba ka hasala ba ba ka nuna fushi da damuwa ba ko da rayya zuciya ta dan yi zafi a sanyaya ta da tauhidi da tawakkali a sanyaya ta da sanin cewa ba dama wannan sunna ce ta Allah
suna ce wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un mafhum wal ibadu fa'iluna haqiqatan wallahu khaliqu af'ali bayi suna yin aiki haqiqa su suke aiki aikin da bawaye in yayi sallah shi yayi ta in yayi zagi shi yayi shi in yayi duk wani sako ko duk wata da'a shi yayi kuma Allah shi ya halicci aiki kamar yadda shi ya halicce ka ai ba da shawararka aka yi ka ba ka dai ganka ne a duniya kawai ba ba wani kamasho da ka bayar ba wani fasantis da ka bayar baka da wata shiye baka da wani hannun jari Allah ya yi ka to duk abin da zai faru da kai kuma sai ya ga dama duk abin da za ka yi sai ya ga dama tunda kai din ba na kanka bane na Allah ne lillahi al'amru min qablu wa min ba'd ala lahu al-khalqu wal amr wal 'abdu huwa al-mu'min wal kafir wal barr wal fajir al 'abdu bi ma'na al-mu'abbad babawa da ake fada da madihi da yabo ba domin al 'abdu 'abdan 'abdun bi ma'na al-'abid wa 'abdun bi ma'na المعبد بمعنى العابد فيه الفضيلة والمنزلة والمنقبة والدرجة وين الله يكي فدان باينس واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب yambata annabi Musa ya ce innahu kana abdan shakura سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ونلك يقول جنجنا باي ما سبن الله ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخفصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا sallallahu alaihi wasallam amma al'abdu bi ma'anar mu'abbad ya shafi kowa bawa da ma'anar wanda aka bautar da shi a bisa kaddarar Allah Allah in ya kaddara zai yi ciwo sai ya yi zai ci riba sai ya ci zai faɗi sai ya faɗi zai warke sai ya warke zai mutu sai ya mutu yana jayuwa yana miƙa wuya yana ba da kayi ga abin da Allah ya kaddara kaddara kauniya to wannan kaga ya shafi musulmi ya shafi kafir almu'min wal kafir wal barr wal fajir na kirki da na banza wal musalli was sa'im mai sallah da mai azumi duka suna suna ciki walil ibadi qudratun ala a'malihim amma fa su ma bayi suna da wata kudura akan aikinsu in kamare shi kana da ƙudurar kai ka ɗau hannunka kamare shi amma fa ba da mashi'atin lahi subhanahu kafin ka ɗaga hannun sai da Allah ya ga dama da bai ga daman ba nawa aka yi kace kai wallahi da na sani na mai kaza la ta kullau an yi fa'altu kaza da kaza kaza Allah bai riga ya kaddara abun ba kawai shikenan bai kace kaddara Allah wa ma sha'a fa'al bai ce karkace ba da na yi kaza da kaza zai faru fa inna law taftahu amala shaytan ba wani lauwa ne kawai Allah ya kaddara sai an abin sai ya faru ko abin ba zai faru walahum irada suna da wato ainihin manufa ta yin wani abu sa da nufi da ce yuriduna li yutfi'u nuran lahi bi afwahi wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa iradatihim Allah shi ya halicce su ya halicce iradarsu da قدرس كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين wanda ya ga dama daga cikin ku ya kama mikakkiyar hanya ta aljanna ya bi gaskiya ya tsayu kan addini amma fa ku sani ba abin da za ku ga damar yiwuwar shi ya yiwu sai bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ga dama وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية wannan matakin na kaddara imani da cewa Allah shi ya halicci ayyukan bayi kadariya suna ƙaryata shi alladhina sammahumun nabi sallallahu alaihi majusa hadhihi al-umma wadanda annabi ya kira su sune majusawan wannan al'umma a hadisin ibnu umar dake cikin abu dawud da ahmad wanda al-imam al-albani ya hassana shi a cikin sahihul jami' nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almajusu almajusuhum wato ainihin alqadariyatu majusu hadhihi al-umma yace idza maridu fala ta'uduhum wa idza matu fala fala tadfinuhum in sun yi ko fala tashhadu in sun yi rashin lafiya ka ku je gaishe su in sun mutu kar ku je jana'izarsu da wannan malamai suka ɗauki hujjar ba a zuwa jana'iza ta ɗan bidi'a ko dudin ɗan bidi'a wanda shi da'iya ne na bid'ati ba wanda ya kasance jahili miskini ba wannan ana kyautata zato Allah ta'ala la'alla ya mishi na'am to me yasa aka ce ma qadariya sune majusawan wannan al'umma malamai suka ce majusu sune suka tafi kan cewa annal kaun khaliqai suka ce duniya tana da masu halitta biyu annuru wa zulma duhu da haske suka ce duhu shi ya halicci sharri haske shi ya halicci alheri ko su ce dare da yi ko su ce rana da wata su ma kadariyawa cewa suka yi masu halittar biyu suka ce ba allah ba shi ya halicci aikin bawa ba kenan bawa shi halicci aikinsa Allah ya halicci bawa bawa ya halicci aikin shi kenan masu halitta nawa ne biyu sun yi kama da majusawa to shine annabi ya ce su ne majusawan wannan al'umma wal iyad billah wa yaghlu fiha qaumun min ahli al-ithbat cikin masu tabbatar da kaddara kuma akwai wanda suka wuce iyaka wannan jabariya ke su kusan yanzu babu su in datharat aqidatuhum lakin laha bawaqiya tana da sauran kurkushi a cikin jahamawa ita jahamiya ita ce kamar wani wata shara ko wata mazbala da dukkanin batacce a bangaren abin da ya shafi haƙƙin Allah to su sun wuce iyaka gurin tabbatar da kaddarar Allah hatta sanabul abda qudratuhu wa ikhtiyarahu asai da suka tuge ma dan adam duk wani ikon shi da duk wani zaɓi abin da yayi kawai suka ce kawai ba wani ganin daman shi ba wani ikon shi ba da nufi ba ne kawai Allah ne ya kaddara mashi har ma cikinsa akwai masu ganin aka yanke hannun farawa an zalunce shi yau kan mai ai bai sata ba sai da ganin damar Allah ka duba littafin ibn al-qayyim fariqul hijratayn wa babu sa'adatayn shi ya bada labarin har wanda ya zo ya tadda matar shi da kwarto a gida subhanallah fitrar shi ta dan adam kaga ba za ta karbi wannan shigantakar ba ko ya nemo mabugi zai gicciye wannan kwarto matar ta mai wa'azi ce mai a Allah ne ya kaddara mushi sai ya jefar da icen ce laula ke la halaka ba dan kewa da na halaka shi a dole ta ke yi wa kafin inda kitabu maukaci to ire-iren su suna nan akwai misalai da labarai da ibn qayyim ya kawo cikin tariqul hijratain wal iyad billah wa yukhrijuna an wa يخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمة حكمة حكمها ومصالحها سنا قد حكمومي ده مصلحوه لكي تكن أيوكا الله سبحانه وتعالى da hukunce-hukuncen shi shi kawai kamar ba hikima cikin a ce an hana sata kuma sannan a mai wanda ya sata hukuma an hana zina kuma wanda ya zina a mai hukuma alhalin cewa sai da ganin daman Allah zai sun kasa gane menene hikimar Allah ta'ala gurin haka to jabariya ke jabariya Allah ka tsare sai mu bashi insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu